أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين bayan haka ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau za mu fara wannan majalisi na sharhin littafin الإمام النووي الأربعين النووية wanda littafi ne wanda ya tara hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda kowane hadisi a cikinsu yana nan tamkar wato juzu'i ne ko kuma abin da zai goge wa mutum matsaltsalu da dama da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum da abin da kuma ya shafi ibadunmu. في الإمام يحيى محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي أما لقبي da Muhyiddin kasancewansa limani ne da ya yi aiki wajen harrara mazhab na imam shafi wato ya yi aiki wa wannan mazhaba ya yi aiki da fikihu wannan mazhaba ta Imam Shafi. Ta nan ya samu lakabi na Imam Muhyiddin, sunan shi al'imam Yahya bin Sharafaddin, annawawi wato nasaba ga garin Nuwa da take daga cikin biranen Dimashq a can Suriya. An haife sa a ƙarni ta ɗari shida, wato a shekara na dari shida da talatin na hijira na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muhyiddin An-Nawawi yana daga cikin manyan malamai na wannan al'umma da yake kowane zamani sai an dama da littattafai da suka zo da littattafai da ya sannafa su. Cikin littattafai da ya sannafa su wannan wanda yake hannunmu wato الأربعين النووية daga cikinsu kuma akwai riyad as-salihin banda shi akwai al-azkar da sauransu wannan hadisi ko kuma hadisai da ya tara ya tara su ne bayan ya yi istikhara ya yi istikhara kuma Allah ya ba shi daman ya hada wannan hadisai din nan da ya jama'a wanda aka yi wa sunan littafin al-arba'in an-nawawiyya karshe akwai malamai da dama da suka yi haka daga cikinsu akwai su albaihaqi da sauransu wannan littafin ya fara ne da wani maudu'i wanda tana cikin wato rayuwarmu na yau da kullum maudu'i na aliyya an amirin mu'minin abi haf umar bin al-khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan hadisin wanda ya rawaito shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar bin Al-Khattab yana daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halifa na biyu halifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin al'ashar المبشرين بالجنة وأتو قوم وندا أكرس البشر da aljanna tun rayuwarsu cikin wannan duniya. Sayyidina Umar bin Khattab ya musulunta bayan addu'a ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗaukaka wannan addinin mafi soyuwa gare sa cikin biyu wato Sayyidina Umar bin Khattab da kuma Abaja. Sai Allah ya karbi addu'an manzo sallallahu Alaihi wasallama, rabon wannan addu'a ta kasance masayidna Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sayidna Umar bin Khattab ya shiga musulunci kuma bayan musuluntansa haka take kamar yadda ta zo cikin addu'an manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, addini ta ɗaukaka da shigansa musulunci. halittun sama sun yi albishir sun yi murna da musulunci sai da Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar bin Khattab ana masa laqabi da al-Faruq wato mai raba gaskiya da karya shamaki tsakanin gaskiya da karya sannan kuma ana kiransa ana masa kunya da abi hafsi daga cikin uwayen muminai wato ummahat al-mu'minin akwai ‘yarsa wato Sayyidatuna Hafsa wanda ta kasance daga cikin ihalan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kasance daga cikin wayan muminai. Sayyidina Umar bin Khattab yana da dau da dama cikin wato tarihin addinin musulunci. Daga cikin addu'ar nashi kristan shi sananne wanda ya zo a wani lokacin jama'a Alƙur'ani mai girma da abubuwa da dama da ya zo da su ya zo da ababaye da dama wanda suna daga cikin wato ababaye da ya zama abubuwa da suka zama na ci gaban al'umma gabaki ɗaya na ci gaban insaniya gabaki ɗaya kamar abubuwa da suka shafi a yanayin tsare-tsare na rayuwarmu na yau da kullum sannan kuma daga cikinsu akwai wasu tsarurruka da ya zo da su kamar irin canan hanyoyin magudanar da ruwa wannan duka na daga cikin abubuwa da shi ne farkon wanda ya fara zuwa da su sannan kuma ana nasaba wato tarurruka na dakaru wanda za su je daga shi ne ya fara zuwa da tarurruka na wasu su huta wasu su tafi filin daga bayan ɗan lokaci wasu su zo wannan duka ana nasaba shi da sayidina umar bin khattab daga cikin abubuwa da ya zo da su na ci gaban al'umma. Wannan sai da Umar bin Khattab ya kasance wato misali ga duka mahukunta wajen yada ko kuma wanzar da adalci. Sai na Umar bin Khattab ya kasance zansan adalcin shi yana iya kwanciya a kasan inuwa ba tare da dogari ko kuma masu tsaro ba saboda ya wanzar da adalci a doron ƙasa. akwai lokacin da wani daga cikin wato manyan wanda manyan dauloli na duniya a daular rum ya zo da wasikar sarkin rum wa sayyidina umar bin khattab sai ya same shi yana kwanciya a kasan a cikin inuwa a lokacin nan ya yi tambaya ya ce ina sayyidina umar yake aka ce shi ne wancan wanda yake barci a kasan bishiya sai ya ce lalle haka take kashinsu da adalci a dauran ƙasa ka samu hankali ka samu kwanciyar hankali ka kwanta ba tare da tsaro ba saboda babu wani abu da kake shakka domin abin da ka aiwatar na adalci wannan shine sayyidina Umar bin Khattab wanda ake masa lakabi da Amirul Mu'minin wannan lakabin kuma ta samo asali ne lokacin wani kalima da ya gabatar bayan an naɗa ta halifa na biyu a cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa ya ayyuhan nas antumul mu'minuna wa ana amirukum ya ku mutane ku ne al'ummar mu'minai ni kuma jagoranku daga nan aka samu lakabin nan ta amirul mu'minin tun daga lokacin nan ya zama wato duk wani da ya jagoranci addinin musulunci ana masa lakabi da wannan har zuwa yau sarkin musulmai sarkin muminai da sauransu ya rawaito a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato naji a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innamal a'malu binniyat lalle ayyuka sai da niyya lalle ayyuka ba su inganta face akwai niyya tattare da su wa inna ma likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum abun da yake aikatawa ko abun da ya aikata na komawa ne da niyyarsa in khairan ne to sakamakonta khairan take in sharran ne kamakon abin da ya aikata haka zai samu wa inna ma likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi a nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana mana misalin wato aiki na mutum yadda zai kasance na Allah yana mana bayanin wato a sakamako na abun da na abun da mutum ya aikata. Yake fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa ila Allah wa rasulihi mutum hazinsa a aikinsa na komawa ne da niyyarsa. Idan mutum hijiransa ta kasance lillahi wa rasulihi ne, to fa sakamakonsa ma za ta kasance wato jaza'i mai kyau daga Allah da manzonsa. Aikinsa zai kasance karɓaɓɓe ne a wajen Allah da manzonsa. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها wanda hijirarsa kuma ta kasance domin duniya ne, to, zuwa abin da ya yi niyan nan haka zai zama wato bayi da wani sakayya na alheri wa inna ma abin da ya nema ɗin nan a iya kansa abin zai tsaya. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ko kuma ya yi hijira domin wato wani abu na duniya ko kuma wani abu kamar misali aure ko kuma ya yi hijira domin wato wata mata fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi bayi da wata sakamako na alheri wa inna ma abin da ya niyya a kai abin da ya gina aikin sannan a kai a iya wannan abin zai kare. niyya na da matuƙar amfani a cikin rayuwa ta ibada. Duk wani aiki da mutum zai yi lalle akwai niyya a ciki. Imam Suyuti yana magana a kan wannan hadisin ya ce wannan hadisin ta shafi fiye da babi saba'in cikin fuskoki na fiƙihu. cikin fiskoki da suka shafi abubuwa na ibadunmu na yau da kullum. Niyya na da matuƙar mahimmanci a rayuwarmu ta ibada. Kamar yadda aka rawaito a cikin al'ummu da suka gabata. Akwai wasu ‘yan uwa guda biyu masu tarin ‘yan uwa guda biyu. ɗayansu mai yawan ibada ne, ɗayansu kuma ya kasance wato akasin haka, fajiri ne mai isiyani. Ana nan ana tafiya, ana tafiya, zamani yana tafiya har shaidani ya zo ya yi wa wannan mai ibadan nan wasi. Cewa, kana iya ka fito daga kogo da kake bautan Allah a ciki, ka shiga cikin wato duniya ka samu rabonka na walwala da abun da za ka yi ka samu ɗan uwanka ka tafi a irin abun da za ka tafi zuwa wani lokacin sai ka koma ka tuba ga Allah Allah mai karban tuba ne sai ka ci gaba da wannan ibadun kan sai rashin hazi ta sa ya gina wato niyyarsa a kan wannan abu da shaidani ya masa wasu wasu. Sai ya fita daga cikin kogon nan shi kuma a wancan lokacin nan shi kuma wancan fajiri wanda yana isyani wanda ya yi shekaru a cikin aiki na isyani ya sami kansa cikin wani hali na baiwa ya ji a zuciyar shi kamata ya yi ya koma ya sami ɗan uwansa domin ya tuba ga Allah domin ya samu shiriya domin ya yi bauta ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kasancewan ita rayuwa don bauta aka yi ta. Sai ya kama hannun shi, yana ƙoƙarin hawa kan kogon nan, kogon nan sai wancan kuma yana sokowa a nan Allah ya rubuta ajalinsu, shi wancan yana sokowa da niyyan ya yi siyani, shi kuma wancan yana hawan wannan dutsen domin da niyyan wato a tuba. a nan ajali ta riske su a nan kowanne ya suka fada a nan kuma ƙarshen rayuwa ta zo to wancan zai tashi aniyansa haka zalika wannan ma zai tashi aniyansa wannan ko ba ya saɓawa hadisai da dama da suka zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar hadisin nan da shi sayyidina imam an-nawawi ya ambato shi cikin riyad as-salihin wanda sayyidatuna Aisha tana cewa yaghzu jayshun al-Ka'ba fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yuqsafu bi awwalihi wa akhirihi sayyidatuna Aisha tace kayfa yuqsafu bi awwalihi wa akhirihi wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim ثم يبعثون على نياته wani cikin wannan hadisi to Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin wani hali da zai sami wasu da suke kokari a harraba baitullah al-musharraf wato Kaaba halin da suke ciki sai wata azaba ta Allah da za ta shamule su ga baki ɗaya za ta ɗauke su za su halaka cikinta. Sai da suna Aisha ta yi mamakin kasancewar haka. Ta ce, Ta ya haka ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai faru, kasancewar wato gabaki ɗaya za su halaka, kasancewar akwai wasu wanda niyansu ya saba abin da wa'yancan suka yi niyya a kai wato na wato harabin Ka'aba. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mata bayani, e lalle haka take, dukansu za su halaka, sannan kuma zan gobe kiyama kowanne su zai tashi a bisa niyyarsa. Wato, wannan yana yin bayanin wato niyya yadda take da ƙarfi kuma yadda take da tasiri. A cikin wani hadisi, wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, Inna bil madinati da rijalan masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum maradu. A wata riwaya kuwa, illa sharakukum fil ajr. Wato, wannan hadisin yana magana akan wasu bayan Allah da ba su samu sun fito filin daga tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzo yana ba da labarin su yana cewa akwai wasu bayin Allah da babu motsi da za ku yi babu tafiya da za ku yi babu wani harka da za ku shiga face suna tare da ku amma uzuri uzuri ne ya hana su uzurin nan tana iya kasancewa rashin lafiya tana iya kasancewa wani uzuri ya girma wanda babu hali su kasance da ‘yan uwansu muminai. A wata riwaya kuma manzo yana cewa illa sharakukum ay sharakukum fil ajr wato irin lada da suka samu suna sabinta saboda niyyinsu. Saboda haka, mumini a koda yaushe ya kamata ya kyautata niyyarsa ya kamata ya kyautata ikhlasi wato wajen bautawa Allah wajen ibada abu babba shine ikhlasi kana iya yin aikinka amma kuma idan aka ta kasance babu ikhlasi a cikinta to fa ka yi ta ne amma kuma kama tamkar tauka take aiki ne wanda bayi da nauyi wato ruhin aiki shine ikhlasi dole ne mutum ya kasance a koda yaushe yana mai ikhlasi wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana iya tafiya mai nisa, kamar ka tafi ka yi aiki na umara ko ka yi aiki na hajji. Idan wannan aiki da za ka yi, idan ta kasance a gine take domin kusanci da kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, to fa kana da ladan wannan aiki da ka yi, kana da kyakkyawan sakayya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kuma ta kasance domin wani manufa ne daban, to, iya wannan manufan wannan abun zai tsaya. Haka zalika duk ibadu da za mu aiwatar lalle ne ikhlasi ta kasance tana tare da ita. Wato ana mutalabanmu da ikhlasi tare da aiki ko kuma aiki tare da ikhlasi. Wannan abubuwa guda biyu nan ba sa rabuwa a ko da yaushe su ne sirrin karɓuwar aiki. A ko da yaushe malamai sun yi bayani sun faɗaɗa a bayani akan abin da ya shafi ikhlasi da abin da ya shafi rayuwarmu na yau da kullum. Mutum da kyakkyawan niyyarsa da kyakkyawan ikhlasinsa yana iya yin rayuwarsa ga baki da ta kasance ibada kamar wanda ya ci abinci niyyarsa domin wannan abincin nan ya samu ƙarfi na bautan Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda zai yi aure niyyarsa nan na aure da ya yi ya gina ta ne bisa samun iffa domin kada ya faɗi a ma'afiya ta Ubangiji, kamar wanda ya yi harka ta tijara. Niyyarsa cikin wannan harka ta tijara domin taimakawa marayu, taimakawa fagirai, taimakawa iskinai, domin kada ya faɗa cikin wato ma'afiya ta ɗaukan abin da ba haƙƙinsa ba, ko kuma ya je ya fada cikin wato wani zamba ko kuma damfara. Wannan duka ana kiransa wato aiki ne wanda tana da alaka da ikhlasi tana da alaka da kyakkyawan niyya. Saboda haka a koda yaushe kamata ya yi mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya cika zukatanmu da kyakkyawan niyya, kyakkyawan manufofi, ya cika zukatanmu da ikhlasi da sanya mu cikin wato mukulisi cikin bayinsa wanda suke bauta masa ba don komi ba illa shi Allah ya samu dace Allah ya ba mu sa'a wannan hadisin sayyidina al-imam al-bukhari da al-imam muslim su ne suka rawaito shi Allah ya taimake mu ya sa kuma mu amfana da abin da muka karanta albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam